من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نوع يوم يومنا ديار جواتا بيو hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hudu yau hudu muna hudu yau ga watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar wanda ya zo ashirin da biyar ga watan uku dubu biyu da hudu yau za mu tashi darasi na goma a cikin wannan littafi namu na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tsaya a cikin fasali na biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala inda malam yake hakaito mana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wan najm idza hawa malam yake ikhtalafa al mufassirun fi qawlihi ta'ala اختلف المفسرون في قوله تعالى من يما لمن تفسيري سني ساقاني وجن فسر عند الله تعالى يكتشوا والنجم إذا هوى بأقاويل معروفة ما ليش أني مغنغنو وأن دتك سننو أكن تفسير معنى والنجم minha daga cikin waɗannan maganganu an najamu ala zahirihi wasu fassara najamu akan ma'anarsa ta fili ƙarara wanda yake nufin tauraro wa minha daga cikin fassarar da aka yi ma najamu a nan alƙur'an wasu ce ana nufin alƙur'ani shi ne ma'anar najamu wa an ja'far bin muhammadin أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسر تهدو أرويت ولد جعفر بن محمد جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرتع وأهل أهل البيت نيكينا تو shi a tasa fassarar da yake wa huwa wa qala huwa qalbu muhammadin sallallahu alaihi annahu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ita annajmu anan ana kamanta shi ba wai tauraron shine annabin ba a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kama da tauraro a wajen shiryawa kamar da Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna tashbihi ne huwa kan najm fil hidaya kamar yadda ake amfani da tauraro a gane hanya da za a tafi gida ko kuma a gane a cikin ruwan an rude akan yi amfani da tauraro a gane inda hanya take yadda ba za a ƙara danna cikin kogi ba haka nan ake amfani da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajen zuwa aljanna wannan tashbihi yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallama yace misali na da misalin ku kamar wani ne ya gina katon gida ya tanadi dukkan abin da ake bukata na abinci iri-iri sai ya turo ɗan saƙo yake je kaka kira mutane su shigo gidan nan su ci abincin nan yake akwai hanyar da mutane za su iya sanin gidan da ake waliman nan idan ba su bi bayan ɗan saƙon nan ba babu to mutum ne zo ya ce ma ana walima a can gidan baka san gidan ba sai yake duk bai san ya je gidan nan ya ci walima a biyo ni a baya in ya kwana sai ku yi me in ya miƙe wanda ya masa musu za shi gidan to shi ne kafin ya ji an cinye don haka ya ce ati babal jannatu fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin ghayra yace zan je kofa aljanna in kwankwasa sai mala'ika ya tambaya ya ce wane ne yake kwankwasa kofa sai in ce muhammadu ne sai ce dama kai akai umarni in budewa inda ba kai ba ne wani ne ya zo to za mu zo mu fatattake shi kai kadai aka ce a buɗewa da jama'ar ka za ka ji wanda yake da wata jama'a ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko wanda yake bin bayan wani mutum ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ya tabbatar ba shi ba shi ga aljanna to da Allah ya rantse da najamu ya rantse da tauraro dama an tambayi wani daga cikin tabi'ai yace Allah ya halicci taurari ne dan abu uku kamar yadda duk kuma ya faɗa a cikin alkur'ani na ɗaya rujuman lishayafi na biyu inna zayyana sama'a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayafi abu biyu kenan tauraro taurari kawa ne ga sama na biyu abin jifa ne ga shaidanu na uku wa alamat wa bin najmu hum yahtadun ana amfani da su wajen gane hanyoyi musamman masu jirgin sama da masu tukin jirgin ruwa sukan yi amfani da tauraro wajen gane wasu hanyoyi da inda za a da inda aka taso da kuma gabas da yamma da kudu da arewa an san tauraruwa kuza kaza a guri kaza take duk yadda aka juya aka juyo in an yi nan za a koma gida to wannan shine abin da yake nufi cewa wato ya fassara tauraro anan da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min babu tashbih وقال هو قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسر كما تا نوكينا تهدو هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم to idan an kamanta zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauraro to ana nufin hasken da ke cikinta ya fi hasken tauraro ya zama tashbihi makalub kenan tashbihi makalubi shine wanda wajaha shabahi fil mushabbahu bihi aqwa min al mushabbah zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama haskenta da alkhairin da ke cikinta ya fi abin da ke cikin wata na haske wannan shine fassara ta hudu to anan a cikin tafsiri nan kuma yace malamai suka ce wan najm idza hawa hadha qasmun wannan rantsuwa ce wa fil murad bin najmi khamsatu aqwali akwai kauli biyar akan me ake nufi da tauraro anan ahaduha annahu surayya akwai tauraro da ake kira surayya wannan magana rawahu al-awfi an ibn abbas wa ibn abi najih an mujahid wa qala qala ibn qutaybah wal arab tusamma surayya wa hiya sittata anjumin taurari shida ne na jaman wa qala ghayruhu hiya sab'atun fa sittatun zahiratun وواحد خفي يمتحن به الناس أبصارهم akwai taurari guda bakwai shida ana ganin su ɗaya kuma mutane suna gane ƙarfin idansu da shi za a nuna maka shi ɗan mitsitsi a sama wanda suka san da taurarin suke zai nuna maka shi to sai a ce ka gano shi in ka gano shi to idan ka yana da ƙarfi in baka gan shi wato idan ka ya fara sussucewa wasani arrujumu minan nujum wasu fassara wannan jama'a nan taurarin da ake jifan shaidanu da su ya'ani ma yurma bihi shayatin abinda ake jifan shedanu da su rawahu ikramatu an ibn abbas wa thalith qawli na uku annahu alquran wasu kace qur'ani ake nufi da wani najm an najm huna ana nufin qur'ani a wannan ɗaya daga cikin fassarar nazala nujuman ana nufin qur'ani ya sauka wata wata ko ya sauka kaɗan kaɗan kamar da ake cewa munajjaman mutafarrika mutafarrika ya sauka kaɗan kaɗan قال عطاء قال هو عطاء عن ابن عباس والأعمش عن مجاهد وقال مجاهد كان ينزل ينزل نجوما قرآن ينا سوكا كأن كأني ثلاث آيات وأربع آيات ونحو ذلك والرابع نجوم السماء كلها والنجم أنا نفس دكا تورالين سما جبائيا وانا يتشي فسرة نوع فسرة هدى أنا قاهد من سامو أشكين أشفاء قاهد أنا وهو مريو مروي عن مجاهد ايضا wannan kaulin ma malam mujahid ya faɗe shi wal khamis annaha az-zuhuratu az-zuhuratu tauraro ne wato shine mai hasken nan sosai to shine ake kira wannan qala husudiyu malam sudiyu ya faɗi wannan fala qauli man qala an-najmu surayya ga wanda yake an-najmu anan ana nufin surayya yakunu hawa bi ma'ana gaba fassarar hawa din kenan ومن قال هي الرجوم يكون هويها من رمي رمي الشياطين والنجم إذا هوى da tauraro idan ya sukuto kaga kenan ma'anan wanda ake jifan shekaru da shi ko kuma an ce wan najam ana nufin qur'ani idza hawa idan ya sauka kun ga saukar qur'ani kenan in kuma an ce wan najam ana nufin wato tauraron da ake jifan shekaru da su to hawa din idan ne idan ya karkato za a yi jifan da shi ko kuma wannan jamu Allah ya rantse da tauraro iza hawa in ana nufin tauraron ana nufin me ana nufin wato a haske da shi iza hawa idan ya sauka kamar yadda qur'ani ya sauka to haka nan shi ma wannan tauraro yake sauka yakunu hawiyuha fi rami shayatin wa man qala alquran yakunu bi ma'ana hawa ay nazala in an dauke shi a ma'anar qur'ani kenan ومن قال نجوم السماء كلها ففيه قولان أحدهما أن هويها أن تغيب معنى كركته وتشيل كفكو والثاني أن أن تنتصر يوم القيامة شيني واتو تتروى إيران القيامة شيني معنى واتو آه إذا هوائل وكنت إيران كتن لك كم فسروا لي دعاكي معنى إذا هوا من جكم فسروا لي دعاكي تو ونين يفرن جاي أشكم فسروا لنا na wannajam iza hawa malam yace wasu sun ce annajamu ana nufin qur'ani wasu ka ce annajamu ana nufin wata shi kan kansa wato taurara wasu ka ce kuma annajamu an an kamanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ne wasu ka ce kuma wannajamu ana nufin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama haskenta kamar tauraro wasu kuma suka ce annajamu ana nufin surayya tauraron surayya wasu suka ce annajamu taurarin da ake jifan shedanu da su wasu suka ce annajamu taurarin da suke sama ga baki daya wasu suka ce a annajamu ana nufin az-zuhratu wani tauraro ne mai haske wasu suka ce kuma annajamu ana nufin surayya ba zai iya fita daga asalinsa na tauraro ba in annaba ake nufi sallallahu alaihi wa sallama da shi to an kamanta shiriyarsa ne da kamar hasken tauraro wannan ta kusa da hankali inda duk fassarorin da ya babu wanda annabin da ya fassara da kansa duk ijtihadi ne na malamai man asawa falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid وقد قيل في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الطاقم yake haka nan a inda Allah ta'ala yake wassama'i wa tsariq Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da ɗariku a tsariku zai iya ɗaukan ma'ana da yawa dole a nan sai Allah yake wa ma adraka ma tsariku me ya sanar da kai abin da ake nufi a tsariku a nan sai ce annajan mustaqim shine tauraro mai haske mai ruruwan haske tauraro mai ruruwan haske domin tsari ku dukkan mai afkowa da daddare ana kiransa ne tsarin shi yasa addu'a muke cewa a'udhu bika min sharri qawariqil layli wan nahari illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman cikin addu'a da muke a cikin hisnul muslim muna cewa Allah muna neman tsarinka daga dukkan mai kwankwasa kofa da daddare sai dai mai kwankwasa kofa da alkhairi domin dama daga tsaraka ne shi yasa ake kiran guduma mitraka saboda ana kwankwasa kan kusa da ita za ki kiranta mitraka to daraka kwankwasawa kenan mitraka abun kwankwasawar shine kusa samura toshewa mismar kusar da ake toshewa da ita wacce ake buga kusa a jikinta ita ake kiranta mismar nashara yankawa minshar sunan zartan da ake yankawa din naza'a cirewa min za'u hincis din da ake kamawa a sahika kankarewa mishaq wannan ne ke kiransa abin da ake goje gata ko da hausa ba magogin katako to kun ga laraba suna da ka'idar da duk abin da ya fito a cikin sunansa suke ciro ma sunansa yanzu kanasa sharewa nikinasa tsintsiye shara tsaraka min tsaraka naza'a min za abin tsare mismar kusar kenan da ake toshewa da ita shi ne da ba dan ya faɗa ba domin tsarikan yana ɗaukan duk wani abu mai kwankwasawa shi yasa imra'ul qais yake cewa wa mithlu tuhbula qad tarabtu wa murdi'an fa alhaytuha anzi tama'ima mugoyili ko mukoyili yake wa mithlu tuhbula iri iran ki mai ciki da yawa qad tarabtu na kwankwasa mata kofa da daddare wa murdi'an da mai shayar da ɗa ita ma na kwankwasa mata kofa fa alhaytuha na shagaltar da ita an ji ta ma'ima daga ɗanta da aka yi masa rataye-ratayen layu maganin mayu muguyili wanda aka sadu da uwarsa shi kuma yana goye ko muhawili wanda ya shiga shekara ta ɗaya bayan ya gama yan watanni kaga anan imra'ul qais ya yi amfani da kalman tsaraka akan afkuwa da daddare ba zan fasara bai cikin nasa ba akwai shikenci shikenci sannan wani mawaƙi yana cewa يا راكد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقنا أسهارا yace ya kai wanda yake farin ciki ya raƙi da laili ya mai yin bacci da daddare mafruran bi awwalihi kana farin ciki da farkon daranka innal hawadisa haƙiƙa masihu qad yaqruna ashara za su iya kwankwasa ma kofa da asuba la tafrahanna bi laylin tsaba awwaluhu kakkai farin ciki da daren da kaga farkonsa da daɗi fa rubba akhiri laylin ajjajan nara da yawa kafin asuba sai kunna maka wutar bala'i suna ka in ba gari ne waye ba kaka ce gari ya dare yayi daɗi sannan hindu lokacin da suka fito yakin badar tana cewa nahnu banati tsariqin namshi ala namariki nahnu banatu fare ma'ana mu ƴaƴan manya ne kamar yadda wata yake a sama mu ma iyayen mu a sama suke masu daraja ne to kun ga ashe kenan ma'anansa kenan wato a a shine wato wanda yake afkowa imra'u qais ma yana cewa wani baitin alam tara yani kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tatayyani yace alam tara yani shin muku ganni ba kullama ji'tu tariqan duk sanda nazo mata ina mai kwankwasa mata kofa da daddare wajadtu biha tsiban sai in same ta da turare tana kamshi wa in lam tatayyab ko da bata sa turare ba zai mar'u kaisi ko ina ya shiga tunda a zamanin jahiliya ne ba addini shi yasa wakokin sa wani gurin ka ji abin burgewa wani gurin ka ji fitsara wani gurin ka ji gwaninta shine aka ce ya faɗi baitin da ya fi tayarwa da kowace mace hankali a duniya ce a garraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muru alqalba yaf'ali wa ma zarafat aynaki illa litadridi lita'amayki fi a'shari qalbi muqattali ce a garraki minni anna hubbaki qatili abin da ya ruɗe ki kin ga san ki zai kashe ni ko saboda tsabar san kin ga zan mutu wa annaki mahma ta'muru alqalba yaf'ali duk sanda kika umarci zuciyata da wani abu ba ta saba musu sai kai abin da suke so ita wa ma zarafat ainaki ba komai yasa idanuwanki suke zubar da hawaye ba illa li tadribi bi sahamaiki sai dan ki suka ko ki harbi da takubbanki guda biyu ko da matsinki guda biyu fi a ashar kalbi muqattali a cikin tsakiyar zuciyan wanda ya mutu da kaunaki wato hawayen naka dugowar hawayen ya kamanta shi da sukan kibiya ma'ana idan wani abu ya bata mata rai tana kuka hawaye na ɗiga shi kuma hawayen kamar zai kashe shi yake wani gurin kuma ya guninta ya ce baka sahibi lamma ra'ad darbadunahu wa aikana bi anna lahiqaini bi qaykara fa qultu lahu la tabki ainuka innama nuhawil mulkan aw namuta fa nu'za ki aboki na yaga tashin hankali sai fashe da kuka nace a a tsaya neman duniya muka tafi neman mulki mu ci gaba da tafiya ko mu mutu ai mana hanzari ko kuma ainihin mu je mu tarar da bukatar mu amma kan mu koma da baya kun ga anan wannan baitukan ana kafa hujja da su kan cewa duk abin da ka fara ka yi shaja'a ka ci gaba kakka ja da baya yace falau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam atlub qalilun min al-mali walakin ma as'a li majadin mu'affalin wa qad yudriku al-majad al-mu'affal amsali haka ake son karfi da gwaninta zuciya kaga kafiri ne a zamanin jahiliya aka yi shi amma kuma ana kafa hujja da shi a wajen tsaba harshen larabci saboda su dama yaran su ne sun kware a kansa to shine anan yace wan naj was sama'i Allah ya rantse da as-sama wa tariq da kuma at-tariqu sai to ma adraka ma tariqu me sanar da kai abin da ake kira at-tariq an ce duk inda Allah ya ce wa manzon Allah wa ma adraka ma kaza to sai ya fassara mashi amma ya ce wa ma yudrika to baya fassara wa ma yudrika la'alla sa'ata kariba takunu kariba amma wajen wa ma adaraka duk inda wa ma adaraka yake sai ya fassara wa ma adaraka ma tsari alqari'a wa ma adaraka ma alqari'a sai aka fassara wa ma adaraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin yau la tamliku nafsu li nafsin shay'a annajamu dama yana nufin wato asalin kalmar najamu yana nufin wato ainihin a ana mata ma'ana biyu wasu ce ma wan najami Allah ya rantse da ainihin bishiyar da ba ta da sanda duk mai yaɗo ana kiranta najamu wan najamu was shajaru yasqidan annajamu anan shine duk bishiyar da ba ta ba ta da sanda kamar me kenan duma yaɗiya kabewa wake bado soso ƙwarya ludayi yaɗa kabewa gujiya kankana doya garafuni da duk wannan suna cikin ma'anar wato najam a wacce ma'anar fassarar ayar wan najamu washajaru ashajaru sune masu sanduna wan najamu ko masu kwanciya a ƙasa to sai suka ce abin da ake nufi wan najamu a can wan najamu Allah yana nufin wato yace ya rantse da bishiyoyi waɗanda masu yaɗo iza hawa idan sun kwanta a ƙasa suna yaɗansu wata fassara kenan a kan mun na jamu na farko ba fassara goma sha ɗaya kenan ake to nan amma a nan da yake wa ma'adara kan matsariku sai ce an na jamu sakin ana nufin tauraro mai ruruwar haske shine wani yake yake cewa yarsa tana cewa fa bata ta'uddu najma fi mustahiratin sari'in bi aidil akilina jumu'uha أحسن النجوم في السماء الثريا والثريا في الأرض زين السماء معنى تورار من حسكي ديك السماء إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتي أنا ما وسمع لما يكون فسر النجم الصائب شوى an kamanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi ma shiryar da ya zo da ita tana ruruwa haske yana cewa taraktukum ala alal mahajjati bayda laiha kana hariha na bakku akan hanya mai haske daranta kamar ranar ta ba ta da dare ba ta da rana kawai tsaba haske ne babu ba a shiga duhu mutum haka ba sunna hakahu sulami malam sulami shi ya hakaito wannan تضمن هذه الآيات ما ليس وأن الآيات تترو من فضله فللا النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الإبد كما تترو شرفه وتوككر النبي صلى الله عليه وسلم الإبد ميتار يوا الإبد أهرش اللاربتي ينا أوكا معناه الإبد ينا نفن الماء الجاري الذي له مادة لا تنقفه dukkan ruwan da yake da yake gangarwa irin son wata din nan wanda ake ɗebo shi a cikin duwatsu wanda yake gangarwa to ana kiransa da harshen larabci al-iddu al-ma'u al-jari allazi lahu maddatun la tanqati ruwan da baya yankewa ana kiransa iddu ruwa ruwan matsa ruwan mazauni sauran ruwa ne na biyu al-iddu ana nufin al-kasaratu fi shay'i duk abin da yake da yawa ana kiransa iddu bi kasril ayn dinga rubuta waɗannan fa'idodin suna da amfani na uku al-iddu yana nufin al-qadim da daddan abu yuqalu hasabun iddu ana cewa wannan wata daraja ce tabbatacciya na uku al-iddu ana nufin al-qirnu wan naziru abokinka da yake kinanka daidai da kai a cikin daraja ko daidai kai da kai a shekaru ana kiransa haza iddi wannan daidai da ni jam'unsa ana nufin sa a adad sannan al'addu kuma bi fathi al'aini yana nufin wato idan aka kiyaye abu aka kirga shi hasabaha wa ahsaha idan mutum ya kirga abu ya san iyakarsa al'iddatu kuma miqdaru ma yu'addu wa mablaghu gwargwadon abin da ake kirgawa shi ake kira iddatu sannan al'iddatu kuma ana nufin aljama'atu al'iddatu yana nufin aljama'atu yuqalu iddatu kutubin littafai da yawa iddatu rijali wa iddatun mutallaqa kuma idda kenan ta sake in an saki mace al iddatu muddatun haddadaha ash-shar'u taqdiha al-mar'atu duna zawjin ba'da talaqiha aw wafati zawjiha shine idda da ake cewa ko kwanakin da mace take zaunawa idan mijinta ya sake ta har sai jini ta yi jini uku ko kuma wato tai wata uku ko kuma in mijinta mutuwa yake wata hudu da kwana goma ko kuma zuwa haihuwarta duk wannan ana kiransa mai idda wannan shi ne ya sa malam anan ya kasara ya ce wa sharafihi iddi da darajarsa mai yawa ma ya ifu duna hul'addu wanda kuma iyakan cewa take tsayawa koma bayansa me yake nufi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da daraja da daraja mai yawa wanda mai lissafi zai gaji ya daina lissafawa shi ne ma'anan wannan wa aka sama jallasmuhu ala hidayatul mustafa wa tanzihihi Allah ta'ala ya rantse a bisa shiryar manzansa da kuma tanzihihi tsarkake shi anil hawa ga barin son zuciya shine dalilin rantsuwa wan najmu idza hawa ina jawabul qasam ma dalla sahibukum wa ma zara abokinku wanda yake tare da ku a guri guda ma dalla bai bata ba wa ma gawa ko bai ainihin zama wato ya samu wato halaka ba ko bai fada cikin hayaniya ba shi ne yace anan wasidqihi fi ma tala kuma Allah ya rantse duk abin da annabi yake karantawa gaskiya ne na Qur'ani da hadisi yasa Allah yake hada Qur'ani da hadisi a cikin aya guda da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim sai ce me wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata imam shafi'i yace al-hikma shine sunna dan haka ba za a karbi imaninka da qur'ani ba sai kai imani da sunna kuma ba za a karɓi biyayyarka da ga Qur'ani ba har sai kai biyayya da sunna sannan Allah ya ce wa kullu ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma al hikma anan yana nufin sunna dan haka Allah da yake wan najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa sai ce in huwa illa wahayi ruha da haka da qur'ani da hadisi duk wahayi ne bambancin su wancan lafzuhu wa ma'anahu min indillah wannan kuma lafzuhu min annabi wa ma'anahu min Allah domin duk abin da annabi ya zartar da hukunci a kansa daga Allah yake ko dai lafazin da ma'anarsu zama daga Allah kamar alhadisul qudsi alhadisul rabbani alhadisul ilahi kun ga an ce yana da siga biyu siga ta farko a ce ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وقال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم shine malam yace anan Allah ya rantse cewa da Qur'ani da Sunna gaskiya ne kuma Annabi yana karantar da su ga mutane wa annahu wahyin yuha kuma Allah ya tabbatar mana a cikin waɗannan ayoyi cewa wahayi ne aka yi wa Annabi su awsalahu ilayhi anillahi jibrilu wanda kuma ya kawo wahayin mala'ika jibrilu ne wa huwa shadidul quwa shi ko mala'ika jibrilu mai tsananin ƙarfi ne ba zai ɗauko sako wani ya kwace a hanya ba ثم أخبر تعالى أن يبعد الأباري عن فضيلته بقصة الإسراء يفعل الدرجة جيدة النبي صلى الله عليه وسلم يتاكا نزوة إسرائيل وانتهائه إلى إلى سدرة المنتهى دكما زوة زوة سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى دكما جسجك واتو إذا سأكا أبن يغني وأنه رأى من آيات ربه الكبرى kuma Allah ya bamu labari hakika manzon Allah ya ga ayoyi masu masu ban mamaki da yawa wato masu girma na Allah wa qad nabbaha ala misli hadha Allah ya faɗakar da irin wannan fi awwali suratul Isra a farkon suratul Isra walamma kana ma kashafahu min zalikal jabaruti yace lokacin da wato ya kasance abinda Allah ta'ala iyaye wa manzansa ko ya nuna masa na aljabarut wato ɗaukakarsa da girman mulkinsa wa shahadahu da kuma abin da ya nuna masa min ajaibul malakuti na abun masu ban mamaki na mulkin Allah mai zurfi la tuhiqu bihi al-ibaratu yace duk wata fassara ba za ta iya kiyaye ko ta iyakanta wannan abin da annabi ya gani ba wala tastaqillu bi hamli samai ajnahu al-uqulu malaka al-uqulu hankulan jama'a la tastaqillu ba za ta iya wadatuwa ba ko ta iya dauka ita kadai bi hamli samai adanahu da jin mafi karancin sa aka ce za a bayyana duk abin da yake cikin wannan kalmar la qadra amin ayat rabbihil kubra aka ce za a fasara ayoyin to fa za a yi littafi ne mujallade guda mujallade ba iyaka a ce duk abin da annabi ya gani a tsaya a yi ta bayanin sa a yi ta bayani sai Allah ya dunkule kawai yace la qadra amin ayat rabbihil kubra shikenan amma da za a ce duk sai an faɗi abin da ya gani abin yana da yawa yasa ma da yake hankula ba za su iya tattakin wato ta tsaya ita kaɗai ko ta wadatu ko ta iya wato tsayawa da wannan bi hamlin sama'i adanahu da ɗaukan jin mafi karancin sa ba balle ko mafi yawan sa ramaza anhu ta'ala bil ima'i sai Allah ya ishara ko kuma ya nuni ta hanyar wato al'ima ishara wal kinaya da kuma kinaya adallati mai nuni al'alar ta'azima abu ta girmamawa faƙala ta'ala fa'auha ila abdihi ma auha sai wahayi zuwa ga bawansa abin da ya wahayi to bawansa a nan wasu fassara shi da mala'ika jibrilu fa'auha sai Allah ya wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa jibrilu ma auha abin da ya wahayinsa zuwa gare shi shi kuma jibrilu ya kawo annabi ko kuma fa'auha sai Allah ya wahayi ila abdihi zuwa bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma auha abin da ya wahayi sa zuwa gare shi bace ce ta karfi wa hadha an-naw'u min al-kalami malai wannan nau'i na irin wannan magana yusammihi ahlun naqdi malaman da suke ahlun naqdi wal balagati da ƙwararru a cikin ilimin balaga suna kiransa bil wahyi wal ishara ai da wahayi da ishara duk ma'anarsa daya fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya wa huwa indahum ablagu a gurin su wannan shine yafi iswa ablagu abwabil ijaz shine mafi kaiwa matuka a cikin babun ijaz wanda suka karanta balaga wanda ake muku a sakandare na albalagatul wadiha akwai abin da ake kira al ijaz wal isna dukkan magana to ɗayan hudu ce ɗayan uku ce ko ta zamo mai yawa ko ta zamo kaɗan ko ta zamo matsakaiciya to a ita ukun ita ma dole ta samu ɗayan uku ko ta zama ta yi daidai da ma'anarta da aka faɗa ko ta kuma ma'anarta yawa ko kuma ta gaza ba ta kai ma'anarta ba ko ba haka bane duk maganar duniya an ka faɗe ta ko dai a ce maganar nan ta yi daidai ko a ce a ƙara bayani in ka gana ƙara bayani to ba a gamsu bane ana son ka ƙara fito da wani abin da ka dunkule a ciki to shi ijaz kalma ce ƴar kaɗan ko ma'anarta da yawa kamar da Allah ya ce lillahi al'amru min qabl wa min ba'd kaga kalma ce ƴar kaɗan amma ma'anarta yana da yawa kamar da yake cewa inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatun bi amrihi sai ala lahu al-khalqu wal-amru a cikin wannan kalma guda biyu lahu al-khalqu wal-amru kun ga kalma ce ɗan kaɗan amma kuma aka ce za a fassara ta sai a shekaru alkhalqu Allah yake alkhalqu nasa ne shi ne ya halitta sai ce wal amru da kuma gudanar da halitta din yanzu a cikin kalman khalqu din da aka ce za a fassara ta shekara nawa za a ana nemo halittu gano halittun Allah da kuma yadda yake gudanar da halittun amma a cikin kalma biyu ya gama da sai ce al'amru wal khalqu la to wannan shine da haka mala yace wannan shi ake kira wato magana takaitacciya amma ma'anarta tana da yawa kalman wa auha fa auha ila abdihi ma auha ma dinnan ta tattare dukkan abin da Allah ya wa annabinsa wahayi wanda muka sani da wanda bamu sani ba wa qala laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra kuma Allah ya ce haƙiƙa ya ga min ayati rabbihi wani abu daga cikin ayoyin Allah al-kubra mafi girma za ayoyin Allah akwai kauniya akwai shar'iyya in hasarat al-afhamu ma la yace dukkan fahimta za ta iya dakushewa an tafsil ma auha ta ce za ta tantance ta tantance ta bambance ta warware abin duk da aka yi annabi wahayi za ta iya hankali da fahimta wa tahatul ahlamu yace kuma hankula za su ruɗe ainihin ko ko su mauce an ta'ayini tilkal ayatil kubra in suka ce sai sun bayyana dukkan waɗancan ayoyin masu girma da annabi ya gani sallallahu alaihi wasallam daga ayoyin Allah قال القاضي أبو الفضل اشتملت هذه الآيات ما لا waɗannan ayoyi sun tattaro ala إعلام الله تعالى أبسا سنروا الله بتزكية جملته yadda ya tsarkake manzon Allah ka shaukansu tun daga ƙarƙashin ƙafarsa har zuwa tsakiyar kansa Allah ya tsarkake shi wa ismatiha kuma Allah ya mai da shi ma'asumi a wannan aya Allah ya nuna mana annabinsa ma'asumi ne babu wani abu da yake fitowa daga gare shi na aiki ko na faɗa wanda za a samu kuskure ko ba daidai ba daga ciki shi ne yace a wa ismatiha min al'afati da kuma kare ta ko kiyaye ta daga al'afat dukkan wani aibi na ciki da na waje na duniya da na lahira fi hazal masra a wannan tafiyar dare da aka yi da manzon Allah fa zakka fu'adahu Allah ya tsarkake zuciyar annabi wa lisanahu ya tsarkake harshen annabi wa jawarihahu ya tsarkake gaban annabi fa qalbuhu bi qawlihi ta'ala ma kazaba al-fu'adu ma ra'a yace zuciya ba ta ƙaryata abin da ido ya gani ba a nan kazaba yana cikin babinsa domin kazzaba shi ne ƙaryatawa amma kazzaba ma yakan zo da ma'anan kazzaba shi yasa ƙira'a ta zo guda biyu ma kazzaba fu'adu ma ra'a kuma ta zo ma kazzaba fu'adu ma ra'a to duk ma'anar su ɗaya ne ma kazzaba fu'adu zuciya ba ta ƙaryata ma ra'a abin da idansa ya gani ba me idansa ya gani لقد رأى من آيات ربه الكبرى to anan ne aka tambayi Abdullahi bin Abbas yace manzon Allah ya ga Allah da idonsa Nana Aisha tace da zuciyarsa to sai Abu Zar ya je tambaye shi yace ya Rasulullah ka ga Allah sai yace nurun anna arahu haske ya cika min idona ya za in gan shi to sai zama ana da kauli biyu masu ƙarfi ya gan shi da ido ya gan shi da zuci a wani hadisin an tambaye shi yace ra'aitu rabbi na ga Allah sai yace bi fuadi da zuciya to dan haka sai aka ce to in ma dai ya gan shi sau biyu wa in ma ya gan shi sau ɗaya ya gan shi da zuciyarsa dan hadisi ya tabbata a cikin jami'u sagir imam suki ya kashi malamai sun inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ga Allah to amma kalmar ra'a a harshen larabci tana iya ɗaukar ru'ya kalbiya tana kuma iya ɗaukar ru'ya bil dan wani ba kira cewa ra'aytu Allah akbara kulla shay'in muhawalatan wa aktharuhum junuda da zaka fassara wannan ina da yaqini domin ra'a in tana da maf'uli biyu ma'anarta daban in tana da maf'uli daya ma'anarta daban to sai wasu suka fassara ra'adin nan da ganin zuciya saboda ya muwafaka da hadisin muslim da abu zar ya tambaye shi kaga Allah ya ce nurin anna arahu ko nurin inni arahu haske nake gani ko kuma haske ya tsare ni anna arahu ma'ana anna zaka iya mai da ita kuma inni shi yasa aka bata ma'ana biyu nurin inni arahu haske haƙiƙa na gani hasken da ya zama hijabi tsakanina da shi ko kuma nurin anna arahu haske ya shiga tsakaninmu anna arahu ta kaka zan gani fassarar da aka yi wannan ke da aka sai mun zo can gaba zai hakaito mana kaulin na na Aisha da kuma kaulin Abdullahi bin Abba kowannen su babban malami ne na na Aisha a gaban manzon Allah ta karatu Abdullahi bin Abbas kuma yana cikin almajiran Aisha dan shi bai girma ba lokacin lokacin da duka ma abinda malamai suka ce hadisin da ake da tabbas Abdullahi bin Abbas ya ruwaito su baki da baki daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kai goma ba saboda yana yaro dan kankani Nana Aisha ita kuwa an tabbatar kaso saba'in da tara ko tamanin da yan kai na duk abin da ta ji baki da baki ta ji shi daga annabi to amma annabi yau abdullahi bin abbas addu'a cewa allah ya fahimtar da shi qur'ani daka a wajen fassarar qur'ani babu ja'in ja in dai tafsiri ya tabbata daga abdullahi dan abbas to rike shi kankan da shi da abdullahi dan mas'ud to sai mun zo can gaba zai kawo mana kaulin biyu dan kasancewa akwai maganganu masu ƙarfi akan bi ainihi ne ko bi fu'adihi ne sai mun zo can babin Isra'i insha Allah za a fito da waɗannan matsalolin guda biyu mu ji kaulin Nana Aisha mu ji kaulin Abdullahi bin Abbas mu san kuma dukkan su sahabbai ne kuma duk Allah ya yarda da su sannan sai mu ji wani kauli ne ainihin wato ya furin jaye ko kuma aka furin jayewa shine yace waɗannan wannan wato zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Isra'i shine wato wannan ya daɗa bayyana darajar da Allah ya bashi domin a ce ka zo da kanka ka karba ba karamin girmamawa bane a kira shi a ce je ka saman da kanka wa jawarihu fa qalbuhu bi qawlihi ta'ala ma kadhaba al fuadu ma ra'a wa lisanuhu bi qawlihi wa ma yantiqu 'anil hawa baya furta magana a bisa kan zuciya ko kuma Allah ma yantiqu qur'ani baya furuci anil hawa ga bisa abin da shi yake so sai abin da Allah yake so kowa ma yanzu ku damirin yana komawa kan annabi shi annabin baya furci anil hawa daga barin daga abinda zuciyarsa kawai take so sai abinda Allah yake so yake furtawa shi yasa wani sahabi duk abin da yaji annabi ya faɗa sai ya rubuta duk abin da yaji an faɗa ko dariya ake ko fushi ake ko me ake ko a gida ko a waje shi da ya rubuta yake ya katal littafin sa da maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama to ne tare shi yace kai duk abin da annabi ya faɗa rubuta kake yace eh ce to ka je ka tambaye shi tayawa wani abin da ya faɗa cikin fushi in ya huce ya janye shi ko kuma wani abin da ya faɗa a kaza ya janye shi sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ga wani ya ce mun kana faɗan maganganu tayawa wani ka faɗe cikin fushi daga baya ka janye to yanzu ya za a yi kenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce uktu fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ما يخرج فيه إلا الحق yace ka rubuta na rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa duk abin da ya fita daga baki na gaskiya ne ba wata kalma da take fita daga baki na a kowane yanayi a kowane hali face gaskiya ce tsagwaranta tsabarta madararta original din da dumudumunta wannan shi ne abin da yake nufi ma kazaba al-fu'adu ma ra'a wa basarahu bi qawlihi ma zaga al-basar wa ma taga ido bai karkace ba wa ma tsaga kuma bai wuce gona da iri ba domin asalin tsaga shine mujawazatul hadd ƙetare iyaka yasa ce inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya kaga tagal ma'u to fa ruwa ya wuce ya sha kan jama'a kenan yawa fa amma man taga wa athara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'a wa qala ta'ala fala uqsimu bil khunnas al jawar al khunnas Allah yake ina rantsuwa idan muka ɗauki lamun ɗin nan sila ce lam alif ɗin nan mun ɗauke ta sila to yana nufin uqsimu ina rantsuwa bil khunnas da taurari masu kai komo taurari masu kai komo su je su dawo su je su dawo shine ma'anan kunna su je su dawo su je su dawo waɗanda suke kewayawa a cikin falakin su aljawar masu gudu alkunnas masu ɓuya kha'un kai komansu kunna kuma ɓoyewa to nan ila ƙauli ya haizu inda Allah ta'ala yake cewa wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim shi qur'ani ba faɗa shaytan bane abin jefewa ba ai la uqsim da mursilihi mai girma ne shi a wajen wanda ya aiko shi zi quwwatin ma'abocin tsabar ƙarfi ala tabaligi ma hummilahu min alwahyi abu ta isar da abin da aka dora masa na wahayi makilin kuma wato mai abuna mutum abin tabbatarwa ai mutum makilin abin tabbatarwa almanzilatu matsayi min rabbihi a wajen Allah yana da tabbataccen matsayi a wajen Allah rafi'il mahalli yana da daukakakken daraja ko guri ko matsayi inda hu a wajen Allah mutsa'in kuma abin yi wa biyayya ne famma ai fi sama'i a sama kenan aminin kuma amintacce ne alal wahayi akan wahayin da aka aiko da shi qala ali bin isa wa ghayruhu malam ali bin isa da wani sa suka ce ar-rasulul karimu wa ake nufi ar-rasulul karimu anan kuna muhammad sallallahu alaihi wasallam fa jami'ul awsafi ba'du ala hadha lahu in aka ɗauki wannan ƙaunin cewa a rasulul karim anan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama to dukkan abin da aka faɗa na siffofi suna komawa zuwa gare shi wa qala ghayruhu wasu ko malaman suka ce huwa jibrilu fa tarji'ul awsafu ilayhi in an ce malaika jibrilu kun ga siffofin za su koma ga malaika jibrilu kenan ولقد رآه يعني محمد صلى الله عليه وسلم قيل رأى ربه wasu ka ce ya ga annabi Muhammadu ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibrilu ko kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah wa qila ra'a Jibrila fi suratihi wasu malaman suka ce ya ga mala'ika Jibrilu a siffarsa ta mala'ikantaka wanda ainihin an ce fufukensa ɗaya ya ba zai duniya ba zai iya shigowa da fufukensa ɗaya daga cikin fufuke sama da ɗari shida da yake da su wa ma huwa alal ghaibi bi zalil shi ba abin tuhuma ba ne alal gaibi a bisa wahayin da Allah ya masa kira'a ɗaya kenan ko wa ma huwa alal gaibi bi zanin shi ko ba mai rowa ba ne alal gaibi a bisa wahayin da Allah ya masa na gaibi zai isan muku ya gaya muku duk abin da aka aiko shi kenan waɗanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a iri biyu ciki da bai an zo da shari'a ciki da bai cikin shine wanda ake sanarwa da wasu mutane daban wajen kuma shine wanda ake sanarwa da kowa da kowa ordinary akwai shari'a iri biyu ce akwai zahiri akwai baɗini shari'a zahira ita ce kwaman shari'a wacce ta shafi kowa da kowa sannan kuma akwai shari'a wacce take keɓantacciya wata special shari'a wacce ita kuma ta shafi wasu mutane daban to waɗannan wanda suke faɗan wannan malaman ahlus suna sun yi ijma'i wanda ya raba shari'ar musulunci biyu yace akwai ta fili wacce take daban akwai ta ɓoye daban kuma ta ɓoyen ta saba wa ta filin don haka idan shan giya a ta filin haram ne to a ta ɓoyen kuma ibada ne idan zina a ta filin haram ne to a ta ɓoyen kuma zina ibada ce idan luwaɗi a ta filin haramun ne to yin luwaɗin a ta ɓoyen ibada ne don haka in aka baka wannan shari'a ta ɓoye sai mutum ya zina ya sha giya ya luwaɗi ba komai to duk wanda yake da wannan aqidar ahlus sunna sun ittifaqi kafiri ne wanda ya raba shari'a manzon Allah biyu yake akwai wata tafili gama garin shari'a ita ce irin wacce muke bi ta alqur'ani akwai kuma ta koye wacce sai ka kai wani matsayi za a baka to da wannan ake halatta wa mutane yin luwaɗi ake halatta musu shan giya ake halatta musu saban Allah sai a ce ai wannan ta zahiri ce ka ban musu a baku ta gama gari ce kwaman shari'a ce lokal shari'a ce wacce ta shafi kowa da kowa koyayyar madarar shari'a to ita wannan ta shafi wasu keɓantaccen mutane da aka ware su kaɗai suka santa kuma a yi tawayo da dabara sai an juya addinin ya koma haka da yawan an raina ma hankali a ce za a kafa maka hujja da kissar kabiru to sai mun zo maganan isra'i da magana annabi musa za mu hakaitu za mu zo da tafsirai nan iya adadin wanda muke da shi ku ji abin da kissar kabiru take nufi da tafiya annabi musa insha Allah ومن قرأها بالدار فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به shi ba mai yin rowa ba ne biddu'a bihi ta hanyar yin kira bihi da wannan addinin annabi baya rowan shari'a Allah ya aiko shi ya isar cif babu abin da ya rage kuma komai yana fili karara babu wani abu a boye da aka ware wasu aka koya musu wa tadhkiri bi hikamihi wa ilmihi da kuma faɗakarwa da hikimomin da ke cikin sa da hukunce hukunce da ilmihi da sanar da shi wa hadhihi li muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi ittifaq wannan an ittifaki tuffa annabi ce wa qala ta'ala nun wal qalam Allah ya ce na rantse da nu'ara wal qalami na rantse da alqalami ba mu ara wace abu ne to fasara me zaka yi mata kai ma ka ce nu ara ka wuce ko zaka yi mata fasara ka ke nufi da nu ara to shine malam yace nun qara abul kathir wa nafi wa abu amr wa abu amir wa hamza wa hab sun karanta nun da sukun a ƙarshe wal qalam wasu kuma sun ce nuni والقلم وما يسطرون نوني نون دا ما سنن كيفي ne an masa kasra wazannuni to sai suka ce anan ana nufin wani kifi ne sunansa bahamutu amma malamai suka ce wannan kissa isra'iliya ce saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari cewa ranar alkiyama an shiga aljanna abinda za a fara yanka wa 'yan aljanna su ci hanta kifi da shi da suka ce wai wani kifi ne ana ba da wannan kisa a wajen tafsiri cewa wai duniya gaba ɗaya a doron bayansa take shi ne wai ya taɓa shi ne in ya ɗan girgiza ɗin nan da yake girgizar duniya wai shi ne aka turo wata tsutsa ta zo ta tsaya a gefen hancinsa shi ne ta shiga cikin hancinsa ta cije shi ta wahalar da shi shine ta fito yanzu ta yi atakin dinsa cewa kana motsa duniya ni kuma ina shiga hancinka to shine ya tsaya shi sa muka tsaya haka muka tsaya da jin wannan kafin ta zo mu ji ta ne magana Isra'ila ce to shine suka ce nunu din yana nufin wannan kifin wazan nuni to wasu ko malaman suka ce nunu yana nufin addawatu tawada an yi kauli bakwai akan ma'anar nuru wasu ce annuru yana nufin tawada na biyu wasu ce annunu innahu akhiru hurufin rahmani wato karshen harafin arrahmani ne ma'ana ana nufin arrahmani sai aka dauki wani nunin kawai hakamu ikramatu an ibn abbas wa thalith annahu al-hutu allazi ala zahar al-ard fasara ta uku kenan ko wa hadha al-ma'ana في رواية أبي زبيان عن ابن عباس وهو مذهب مجاهد والسدي وابن سائب الرابع أنه لوح من نور وسنتي نور وتوني اللوني نحكي قاله معاوية بن قرة الخامس أنه افتتح اسمين نصير وناصر ونصير يد ناصر نون قدابي تنصير ناصر نون ونصير ناصر qalahu ata'u والثالث أنه قسم بنصرة الله للمؤمنين ولقول النشيد يتي آآ رنسوا ألا ييد تيمكم مؤمنين قاله القرزي ما له القرزي يفعل الثالث أنه نهر في الجنة قاله جعفر الصالح a cikin ƙaunin nan guda shida gaba ɗaya ba na ɗauka ba wanda ya zo daga annabi dukkan su ainihin maganganu ne na manyan malamai Allah ya saka musu da alheri amma mu kuma ta ba a baya mun ce dukkan hurufin da aka buɗe alkur'ani da su kafin su ba wanda annabi ya fassara shi yasa Allah ya saka imamu suyi da alkhairi bai wahalar da mu ba sai ce Allahu a'lamu bi muradi to kai ma ka faɗi haka ya fiye maka zaman lafiya in ba haka ba to in ka ce hutu wani sai zai ce maka kuma da watu in kai ka ɗau da watu wani sai ɗauki hutu wani kuma ya ce a'a nauhu ne wani ya ce a'a naharu ne tun da Allah bai fassara ba annabi bai fassara ba su ba masu fassara sai suka yi sabani kowa bai yadda da ta kowa ba to mun ji fassara bakwai amma dukkan su ba mai karfi a cikin su Allahu a'lam bi muradihi shine magana tafi karfi akan fassarar nono wa fil qalam qawlani da kuma Allah yake wal qalam na rantse da alqalami to wani alqalamin Allah yake nufi wasu ka ce duk alƙalamin da ke hannunmu a duniya da shi Allah ya rantse saboda aikin da alƙalami yake wajen samar da zaman lafiya da kuma aikin da alƙalami yake wajen tayar da rigima yanzu a iya sa hannu akan wani ittifaki a zauna lafiya da alƙalami sai a ɗaura aure da alƙalami sai a rushe aure da alƙalami sai ka shiga aljanna da alƙalami sai a yanka ka sai ka kashi rigima a ƙasa da alƙalami a yanzu isiyo madaniyar da ta rubutu a cikin zufge ba yaƙi ta hada a Najeriya ba da ta faɗi mummunan magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallama da alƙalami ta rubuta amma sai aka kusa tashin yaƙi a Najeriya amma yaƙi sai da yaƙin ya fi ƙarfi a Kaduna saboda masoya Annabi suna nan da yawa eh da kowa mai kyau qaulan ahaduhuma annahu alladhi kutiba bihi fil lawhil mahfuz shine wanda aka rubuta lawhul mahfuz da shi domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta gaba ɗaya alƙalami fa qala lahu uktub sai ce rubutu sai ce me zan rubuta ya ce rubuta duk abin da zai faru daga duniya har ƙarshen ta yanzu da alƙalamin ya rubuta da ikon Allah da umarninsa ko wannan muna yana da tsirarsa a cikin lawal mako buhu nawa zaka ci na shinkafa buhu nawa zaka ci na gero duro nawa zaka sha na ruwa galan nawa zaka sha na mai lita nawa zaka sha na kaza eh gero nawa zaka cinye harafi nawa zaka faɗa na magana shekara nawa zaka yi da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa da unit nawa duk alƙalami ya rubuta ko mu ne yanzu yana tafiya ne akan abin da alƙalamin nan ya rubuta da lokaci yayi sai mutum ya cika to wasu ka ce abin da ake kira alƙalamin na farko kenan wasani annahu allazi yaktubu bihin nas abinda mutane suke rubutu da shi shine alkalamin da ake nufi wa inna ma aqsama bihi li anna kutubahu inna ma tuktab domin su tafansa ana rubuta su da alkalami sai ce wa ma yasquruna da kuma abinda suke sidirtawa suke rubutawa bi ma'ana yaktubuna wa fil mushari ilaihim qawlan suwa ake nufi da da abinda suke rubutawa ahaduhuma annahu al mala'ikatu wasu malaman suka ce abinda ake nufi abinda suke rubutawa mala'iku wa fi ma arada bima yaktubunahu qawlani to me suke rubutawa shi ma an yi magana biyu annahu zikr suna rubuta alqur'ani ne asani a amalu bani adam an rantse da kiramun katibina ne masu rubuta abin da dan adam yake shukawa na alkhairi da na sharri to sai Allah ya rantse da su kun ga fassara ne kenan wal qawl Sani annahu jami'ul katabati ana rufin dukkan masu rubutu na duniya da su ake nufi to shine malam yake mana in ka koma nan nun wal qalami wa ma yasturun zaka ga Allah ya nuna daraja Annabi sallallahu alaihi wa sallam al ayat aqsama Allah ta'ala bima aqsama bihi Allah ya rantse da abin da ya rantse da shi min azim qasamihi na girman rantsuwansa ala tanzihil mustafa abu ta tsarkake bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama mimma ghabasat kafaratu bihi da abinda kafirai suka aibanta shi da shi wa takdidihim lahu da karyatawar da suka yi masa wa anasahu kuma ya kwantar masa da hankali wa basata amalahu ya kuma shimfida wato bukatarsa ko burinsa bi qawlihi muhsinan khitabahu ya faɗa yana mai kyautata magana da shi yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci ba ne bi ni'imar rabbika saboda ni'imar da Allah ya masa kun san ba abu na rashin hankali irin a kalli manzo a ce masa mahaukaci shine karshen iskarci suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa ma sahibukum bimajnun to shine malam yace to Allah ya tsarkake annabin sa ya kare ma fada kaga shi yasa an taba ka duk sukan da ake mana da zagin da ake mana mu yi shiru sai an an taba addinin Allah sai mai magana to wanda ake mana din in Allah ya ga muna tsare addinin sa mu kuma an taba mu sai ya tsare mana to amma idan kana tsare kanka sai Allah ya baka da kan naka ya ga zaka iya tsare ka shi yasa na Aisha tace duk abin da za a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kansa zai hakura amma in ka taba Allah ba zai hakura ba ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط بل ينتقم اذا فتك حرمه الله تعالى tace bai taɓa yin fushi dan kansa ba an ci falarsa an makaza an makaza amma sai ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun amma an taɓa Allah sai ya fushi to kai ma an taɓa Allah kai fushi in an taɓa kafa sai Allah ya fushi ya rama maka to shi yasa ake so mutum ya taƙaita fushinsa wajen taɓa addinin Allah to in an taba ka sai Allah ya tsare ma amma kana tsare kanka sai Allah ya bakka da kan naka ya za ka iya tsare ta shi ne ma yace hadihi ne hayatul mabarraki wannan shine karshen alkhairi da Allah ya wa annabinsa in mun dauka mabarrakin masdarun lini ina barru kenan alheri ko mabarraki na kubutarwa fil mukhatabata a cikin magana wa a'la darajatil adabi da kuma mafi kolin kolin darajojin ladabi في المحاولة تكن تتحوناوا ثم أعلمه بما له عنده من نئيم دائم الله يتنجى النبي سينا بنئمة تتر وثواب غير منقطع كما أقول لا داد زي باش وانا بزي ينتي بحر أبدا لا يأخذه أد إرجع إرجعوا بذات إيه شقاتي كن أبن الله زي با النوبة معناه بزي إرجعوا ولا يمن به عليه كما بزي أينهم واتوي بوري به دشيب عليه أكثر فقال سيسي wa inna laka la'ajaran ghaira mamnun haƙiƙa kana da lada a wajen Allah wanda ba zai yanke ba har abada yanzu dan Allah akwai magana ta fi daɗi irin wannan wa Allah ya taɓa ga wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna laka la'ajaran ghaira mamnun shi yasa kaga in ka raya sunna wato kai ka samu daraja kuma daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙara ci gaba dan ci gaban take kullum ba za ta tsaya ba amma idan ka aikata sunna kai za a baka lada za a ba wanda ya kawo sunnan lada in aka ka aikata bid'a za a baka alhaki sannan ba abin da ya shafi wanda ya ce tunda ya ce ka ai bid'a ba abin da ya shafi shi shi yasa yaɗa sunna daɗa yaɗa lada ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin an aikata sunnar shi da ya kawo ta zai samu lada kai da ka karanta zaka samu lada wanda ya aikata zai samu lada haka ɗabi'a sunna take man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi to waye shiryar da alherin gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam thumma asna alaihi bima manahu min hibatihi sannan ya sake jinjina masa da abin da ya bashi na kyaututtuka wa hadahu ilaihi da abin da ya shiryar da shi zuwa gare shi wa akkada zalika ya sake karfafa hakan tatmiman saboda daga cikawa littamjidi ga girmamawa bi harfai at-tawkid ya kawo harafin karfafawa fa qala ta'ala wa innaka la'ala khuliqin azim Allah yace hakika kana kan wasu ɗabi'u masu girma halaye masu girma gaskiya amana duk wata ɗabi'a da kashina wacce mutum in ya samu kwaya ɗaya sai ya samu ɗaukaka to annabi ya haɗa su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam shugaba ne a wajen yaki malami ne na hadisi malami ne na qur'ani kwamanda ne a filin daga mai gida ne jarumi ne sayyidul mujahidin shugaban masu kiyamun laili shugaban masu istighfari shugaban masu salati masu zikiri duk gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da haka in so kake kai zikiri ka dau irin na annabi in so kake kai salati ka dau irin na annabi in so kake kai jihadi kai irin na annabi to komai irin na annabi ake so a koya dan shine sayyidu zakirina sallallahu alaihi wasallam kaga duk mai zikirin da ba irin na annabi yake yi ba shi ma ya san je zikirin sa akalla in ya je lahira ya zama ba lada ba alhaki وقيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الطبع الكريم وقيل ليس لك همة إلا الله أنت بين عن عائشة كان خلقه القرآن قال الواسطي منك تجمعي قال الواسطي أثنى عليه بحسن قبوله Allah ya yi masa yabo da wato kyawun karɓarsa bima asdahu ilaihi da abin da ya bayar zuwa gare shi min ni'amihi na ni'imominsa wa faddalahu bi zalika da abin da ya ɗaukaka shi da haka ala ghairihi awsawaninsa li'annahu jabalahu domin Allah ya halicce shi ala zalika al-khuluqi akan waɗannan ɗabi'u masu kyau فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير sarki ya tabbata ga Allah mai tausasawa mai karamci mai kyautatawa mai yawan kyauta abin yabo allazi yassara lil khair wanda ya sauƙaƙa zuwa ga alkhairi wa hada ilaihi kuma ya shiryar da mutane zuwa gare shi thumma asna ala fa'ilihi sannan kuma ka aikata alherin kuma iya beka wa jazahu alaihi kuma ya masakayya akai subhanahu ma azamara nawalahu mamakin yawan kyautar Allah wa awsa'a ifdalahu mamakin yalwan falala Allah thumma sallahu sannan ya lallashe shi an kaulihim daga faɗarsu da suke faɗa ba'da haza bayan haka bima wa'adahu bihi da abin da ya masa alkawari da shi min iqabihim cewa zai musu uquba wa tawa'idihim da kuma gargadin da ya musu na narkon azaba bi qaulihi fasatubsiru wa yubsirun Allah ya ce za ka gani su ma za su gani tashin hankali za su ga abin da suka yi kai kuma zan nuna maka za ka gani wasu ka ce tun anan duniya Allah sai da ya nuna masa duk waɗannan kafiran sai da ya nuna man gawacin su guda saba'in a gabansa annabi ya tsaya kan sai ce to kun ce ba za a yi addini ba kun ce kaza kun ce kaza sai da Umar ya ce ya Rasulullah suna ji ya ce kai da kake tsaye baka fi su ji ba suna ji amsa ce ba su iya bayarwa ba manya-manyan kafiran da suka ce ba za a yi addini ba Allah ya makkana annaba a kansu yasa duk aka kashe su saba'in aka kama saba'in ragowar suka cika wandansu da iska a badar dan raini ma da suka fito utubatu bin rabi'a da sheba bin rabi'a da walid bin utubatu bin rabi'a suka fito suka ce wa annabi fito mana da yan garin mu mu fara gwamza da su mu fara kai su lahira wasu yan madina suka fito suka ce kai ku suwaye suka ce mu yan madina ne suka ce ba irin ku muke nema ba yan uwanmu na maka da suka gudo irin su muke nema aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wai a fito musu da yan maka sai ce tashi hamza tashi aliyu tashi ubaidullah a nan wani kafiri da yake rubuta tarihin musulunci yace daga nan iya da musulunci gaskiya ne ita domin wannan yakin shine na farko kafiran nan su dubu ɗaya ne musulmi ɗari uku da sha uku amma da aka ce annabi ya fito da yan maka sai ya fito da danginsa a wajen mutuwa fa ya fito da danginsa ita duk a filin dagan nan ba wanda yake kusanci da shi kamar waɗannan uku domin hamza dan abdul muqallib abdul muqallib dan hashim ne hashim dan abdul manaf abdul manaf dan qusay ne qusay dan kilab kaga kenan har zuwa fihr quraish ne kuma banu hashim sannan ubaidullah dan haris ne haris dan abdul muqallib ne abdul muqallib dan hashim ne kaga cikin banu hashim علي بن ابي طالب ابي طالب دان عبد المطلب عبد المطلب دان هاشم هاشم دان عبد مناف kaga kenan duk banu hashim ya ɗebo gaba ɗaya duk a yakin ba wanda ya kusa da shi amma da aka ce a fito da mayakan farko da za a fara kashewa sai fito da danginsa kuma shi irin wannan faɗa ku taɓa ganin irin sa bane sai dai mu gani a talabijin ko an shirya na wasa wato mubaraza ake kiransa gaba da gaba bangaren can ku fito da ɗaya ku fito da ɗaya duk ragowar ba za ku taya su ba tsayawa za a yi maƙiyanka na kallon ka masoyanka na kallon ka can suna ihu wa ɗan uwansu nan kuma suna wa ɗan uwansu kabbara kowa na zuga nasa to haka ake sai ɗaya ya kai ɗaya ƙasa ya yanka shi to irin wannan fa za a yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da danginsa kuma Allah ya ba su sa'a Hamza yana fitowa iyanka nasa sayyidina ali yanka nasa ubaidullah bin haris bin abdul muttalib bin hashim shine wanda aka soke shi ma ya soki wancan suka yi raga aka ji mara rauni a hanyar dawowa madina ya cika to shine yace waɗannan kafirai sai da Allah ya nuna masa yace fa tatubu wa yusirun za su gani kai ma za ka gani tun a duniya kenan kafin a je lahira kuma ya ga shigan su wuta as-salat ayat ayoyi uku a jere thumma aqafa ba'da madaihi ala dhammi aduhi sai kuma Allah ya dora akan zargin makiyinsa wa zikir su'i khalqihi ya faɗi mummunar halittarsa wa addi ma'ayibihi kuma Allah ya kirga aibobinsa mutawalliyan zalika Allah shi ya ɗauki nauyin yin haka bi fadlihi da falalarsa wa muntasiran li nabiyihi kuma zai ɗauka wa annabin safansa da kansa fa zakara bid'ata ashara khaslatan min khisal adh Allah ya dinga muzanta wannan mutum da ya taba annabi ya dinga muzanta shi ya dinga muzanta shi sai da ya faɗi sufofinsa ɗaya bayan ɗaya har goma sha bi qaulihi ta'ala fala tuti'il mukazzibina Allah ya ce kada ka bi masu ƙaryatawa suwaye masu ƙaryatawa ha fala tuti'il mukazzibin malamai suka ce al-mukazzibin sune manya manyan malaman maka abin nan kai wato kafiran maka waɗanda suka ƙi addinin Allah Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna suna fata ina ma ka ɗan sassauto daga sunnarka su kuma su sassauto daga bid'arsu a haɗu ko suna fata ka sassauto daga musuluncinka su kuma su sassauto da kafircinsu ko ka sassauto da tauhidinka su ma su sassauto da shirkarsu a ɗan samu mahaɗa ko ka sassauto da gaskiyarka su ma su ɗan sassauto da ƙaryarsu ko ka sassauto da adalcinka su ma su ɗan sassauto da zaluncinsu a samu wata mahaɗa a tsakiya yanzu ba musulunci ake ba ba kafirci ake ba ba bid'a ake ba ba sunna ake ba ba adalci ake ba ba zalunci ake ba samu wata mahada a tsakiya an baro naka an baro nasu sai haɗu a tsakiya fi sab'ata aqwan a karkashin wannan akwai magana bakwai ahaduha law turhisu fayurhisuna ina ma zaka sauƙaƙa su sauƙaƙa ibnu abbas ya faɗi wannan na biyu law tusani'uhum fi dinika faysani'unaka fi dinihim ina ma za ka ainihin dan wato yi musu dan sassauka a cikin addinin ka kuma sassauka a nasu malam hasan al-basri ya faɗi wannan asalis law takfuru fa yakfuruna ina ma kai ma za ka dan kafirto su ma su dan kafirto a haɗu malam aqiyatu da malam zahaku da muqatil suka faɗi wannan fassara na hudu law talinu lahum fa yalinuna laka ina ma za ka sassauka musu su ma su sassauka maka ka daina zagin gumaka ka daina cewa abota Allah shi kadai ka dan yi sassauki su ma su maka sassauki a daidaita qala hu malal sa'id al khamis law tunatiqu wa tura'i fa yunafiquna wa yura'una ina ma kai ka dan yi munafunci ka dan yi riya su ma su dan yi munafunci su dan yi riya malal zaid bin aslan ya wannan fassara ta ta biyar na shida wa law tudhinu fi dinika fa yudahinuna fi adiyanihim ina ma za ka dan sassauta a cikin addinin ka ka daina tsananta addini kar ka zo mai ra'ayin riƙau ka zo mai ra'ayin sakau ka sake su ma su sake ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya koma ga Allah sai da yake mana mu zama masu ra'ayin riƙau akan sunna da addini yace abdu alaiha bin nawajiz kuma Allah da yawa annabi ya haya wahayi ne yace masa ka zo mai ra'ayin riƙau ya ya haya khudul kitaba bi quwwati ka gani Allah ya ce ka rike littafin ka kankan kanka saki to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin abdu alaiha bin nawaji ku rike ta kankan da hakoran ku saboda ya san wani fincikewa zai annawaji da hakoran nan na ciki masu karfi da in aka rike abu sai dai a tsinka haka yace mu rike sunna ra'ayin rakam kan mu kan mu wasa da addinin shi ne yace suna so ka sassauto sassauto a daidaita kauli na bakwai law tuqaribuhum fa yuqaribunaka ina ma zaka dinga dan kusantar su su ma suna dan kusantar ka dan samu zumunta sai Allah ya ce wala tuqi kullu hallafin daga nan za a fara cin mutuncin wanda ya taba annabi din nan Allah ya ce kada ka bi dukkan mai yawan ƙarya mahilun wulakantacce kaskantacce mala ibn abbas ya fassara haka mahilun alkazza makaryaci to kuwa aka sauka da wannan wasu ce walid bin al-mughira ne wasu ce a akhanasu ne bin sharik wasu ce kuma a aswad bin abd yahus shi aswad bin abd yahus yana cikin masu yi wa annabi izgili din nan wanda ciwo ya fito masa ya kumbura ya fashe hammazin mai yawan aibanta mutane huwa al-mughtab al masha'in binani mai yawo da annanimanci tsakanin jama'a ya dau magana wani ya kai wani ya bata tsakanin su manna'in lil khairi mai hana alheri alheri anan an fassara shi da kuɗi an kana zama da mabali alheri yana zuwa kuɗi in taraka khaira wa innahu li hubbil khairi la shadid an ko fassara shi da dukkan wani alheri ma hanawa yake mu'tadil Allah ya ce dan ta'adda ne mai zaluncin jama'a akimun fajiri utullin ba'da zalika zalim al-utullu amma fassara bakwai ahaduwa annahu al-ati ash-shadid al-munafiq mai girman kai mai tsananin munafinci ibn abbas ya fassara wannan asani annahu al-mufir al-jatil al-jism mai babban jiki kawaton gaske ne qala al-hasan الثالث الشديد والأشر wato mai tsananin zari shi ne utullin malam mujahid ya faɗi wannan kauli na alƙawi fi kufri wanda ya yi ƙarfi a cikin kafircinsa malam ikrama ya fassara wannan alkhamis al'akulu sharubu mai yawanci mai yawan sha alƙawi shadidu mai tsananin ƙarfi malam ubaidu bin umar ya faɗi wannan kauli na bakwai ashadidul khusumati bil batil mai yawan musu akan barna akan ƙarya yake amma sai musu tsiya malam farra'u ya faɗi wannan shaki na bakwai annahu galibul jafi mai wato mummunan hali ko mai jafa'in tsiya sai kuma Allah ya ce ba'ada zalika duk bayan waɗannan munanan sufofi da yake da su zalim kuma zalimun ne zalimun an masa kauli hudu annahu da'iyu shege ne ubansa yace ɗansa ne fi quraishin walaysa minhum shine kauli suna cewa anta zalimun ni da fi ali hashimin kama ni da khalfar rakibul qadahul fardu na biyu annahu allazi yu'rafu bi sharri wanda ba a san shi da wani abu ba sai sharri tun safa sharri yake har rana ta fadi asalis annahu allazi zamanatun mithlu zamanati shati wanda yake da geza irin geza tunkiya wato yana da wani totuwa tulluwa a kansa wacce tulluwa ta kafirci الرابع أنه ظلوم mai yawan zaluncin jama'a wannan shine fassara da aka yi wa ɗaya daga cikin wato azzalim na waɗannan fassarori to shine malam yace sai Allah ya ci mutuncin wanda ya taba annabinsa har zuwa inda yake cewa asatirul awwalin an kana zamalin wa banin dan ya ga yana da kuɗi yana da ƴaƴa idza tutla alaihi ayatuna in kana ana karanta masa ayoyin mu sai kafirce da su ya kula asatirul awwalin yace wannan nan tatsuniyoyin mutanen farko ne Allah yake sanasimuhu ala tuqin sai ne masa alama akan karan hanci to alamar da Allah zai masa an mata kauli uku wasu sun ce takobi ce aka fara hancin sa hancin ya ya gutsire wasu kuma suka ce a'a sanul hiku bihi shay Allah ya fariquhu za mu hada shi da kaskancin da ba zai rabu da shi ba har abada shine ma'anan sanasimuhu din kauli na uku suka ce sanusawudu wajhahu za mu bakanta fuskar sa a cikin wuta ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu wannan wanda ya taba annabi ne fa ina ga waɗanda suke wasa da addinin su suke wasa da shari'a su suke wasa da sunnar sa thumma khatama zalika bil wa'id salih Allah ya faɗi kuma narko na gaskiya bi tamami shaqa'ihi da karshen tabewarsa wa khatimati bawarihi da kuma cikar halakarsa bi qaulihi ta'ala sanasimuhu ala al-khurtumi fa kana nusratullahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsihi kun ga taimakon da Allah ya masa ya fi taimakon da zai wa kansa wa raddahu ta'ala ala aduhi da raddin da Allah ya yi akan makiyinsa ablagu min raddihi ya fi raddin da shi zai yi wa asbata kuma ya fi tabbata fi diwani majalihi cikin wato littafin girmansa da matsayinsa da ɗaukakarsa da darajarsa duniya da lahira Allah ka samu cikin cetonsa Allah ka ƙara mana ƙaunarsa da bin sunnarsa da aiki da ita ta zuwa gare ka zuwa gare ka Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka sanar da mu gaskiya ka ba mu ikon tsayawa kan gaskiya ka sa mu iko da gaskiya mu yi kira zuwa ga gaskiya mu tsaya akan gaskiya mu dake akan gaskiya mu rayu akan gaskiya mu mutu akan gaskiya a tashe mu cikin masu gaskiya a samu gidan gaskiya dan wato ainihin wato kaunar da kake wa annabin da ka aiko da gaskiya Assalamu alaikum malam nan na ji ka ce idan mutum ya saki mace dan wanshi zai iya aurenta to a lokacin da suke tare da ita kafin ya sake ta to shi wannan dan wan nashi ai kafin ya sake ta shi ba zai shiga gurinta ba domin ainihin wato na farko mata aure ce na biyu kuma shi ba muharraminta ba ne saboda tunda ba muharraminta ba ne ba zai shiga gurinta ba sai ta sa hijabi ta rufe jikinta da izini ko ba za su keɓance shi da ita ba wanda ya ce akramaka Allah menene sidratul muntaha a sidra an wata bishiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta hadisin Isra'i mun faɗaɗa bayani akan ta bane saboda za mu zo cikin babin Isra'i ko mun yi bayani cewa mun zo babin Isra'i za a faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi Isra'i dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wannan bishiya ganyen ta ma kamar kun kunnan giwa yake ya kuma gaya mana ƴaƴanta kamar tulunan irin irin manya manyan tulunan nan to haka ƴaƴanta su to da haka mun zo a hadisin Isra'il insha Allah bayani zai fito sosai game da wannan to masu tambaye tambaye akan shari'a inda aka kwana ni dai ban san abin da ake ciki a maganar shari'a ba sai mutum ya rubuta takarda gidan gwamna ya tambaya gidan da aka kwana a shari'a a game da abin da ya faru a gwammaja na rushe masallacin ahalus sunna da wasu 'yan ta'adda suka yi masallacin da aka gina shi a kofa gina alhaji yusuf mai yari tun 1961 aka gina masallacin yau shekarar masallacin 43 ana sallah a ciki ha shekararsa arba'in da uku ana sallah a ciki wanda yake layin aljazira gwambaja layin congo wanda aka samu su 'yan ta'adda suka je da daddararen nan suka rushe wannan masallaci suka kuma fashe hatta filasta da suminti da ɗaya na ƙasa sai da suka sa diga suka ciccije shi suka cire suka cire lasifikar da wayar suka yi dai ta'addanci iri-iri suka rushe wannan masallaci na Allah gabaki daya wannan abu da ya faru ko kafin ya faru wannan rigima wannan masallaci ta je har gaban sarkin Kano wanda sarkin Kano ya yi bayani bayan an je gabansa an je gaban dukkan manyan 'yan sanda har bamfai aka je an tun daga ofishin local government na dala aka fara daga gaban DPO abin ya fi karfin sa je har abin nan bamfai daga nan kuma aka kai shi gaban sarki sarkin Kano aka yi masa bayani cewa to waɗannan mutane sun ce ba za a gina wannan masallaci ba amma ba ba za su bane sarki ya hukunci wanda bamu ji daɗin hukuncin ba amma dan mi masa biyayya muka ce mun yarda a tafi a haka hukuncin da ya shi ne mu ban masallacin a haka mu za mu gina masallacinmu ne kuɗinmu ne gurinmu ne ƙasar kuma ta Allah ce amma sarki ya ce a bari tare cewa mu bayin kuma na Allah ne amma muka bari saboda a zauna lafiya masallacin ba shi da rufi haka ake da rana ba a iya karatu da sanyi ba a iya karatu da zafi ba har saboda abu ɗaya ke da iska da sanyi da komai to amma muka haƙura sarki ya ce a je a ci gaba da karatu ana sallah a dakatar da ginin don mu biyayya ga sarki muka ce mun yarda muka zo aka ci gaba da karatu to bayan an ci gaba da wannan karatu shine dan wannan ta'adda suka zo suka yi wannan ta'addanci to abinda suka yi din nan abubuwa ne guda uku a cikin sa na farko yan ɗariƙar da suka turo su suka yi wannan abu tunda an tabbata yan ɗariƙa ne suka sa aka yi kuma yan ƙadiriya ba dukansu ba waɗanda suke ta'addanci a cikin su na farko sun rena sarkin Kano sun ci mutuncinsa na biyu sun ci mutuncin addinin Allah saboda sun rushe masallacin Allah tare da kanan nan cike take fal da coci amma ba taba jin su sun ce a zo a rushe coci ba amma suka suka rushe masallacin Allah na uku sun wato ainihin wato keta doka sun ɗau doka a hannunsu domin 'yan sanda sun ce a bashi sarki ya ce a bashi sun ɗau doka a hannunsu yanzu abin da muke jira daga gwamnati shine tunda tana da awar za ta tsayar da shari'ar musulunci wajibi ne ka ɗau mataki akan waɗanda suka rushe masallacin nan na Allah kuma wanda mu muke kulawa da shi wajibi ne su ɗauki mataki na ɗaukan matakin hukunta waɗanda suka ɗau doka a hannunsu suka rena sarkin kano da sarautarsa da abin da ya tabbatar suka rena ƙasa da shari'ar da aka yi suka rena addinin Allah da shari'ar Allah kuma suka ci mutuncin musulmi suka rushe musu masallaci to wajibi ne gwamnati ta ɗau doka ainihin wato ta yi hukunci a kansu in tana son zaman lafiya na biyu wajibi ne gwamnati ta gina mana masallacinmu kuma abinda muke tabbatarwa tun da an rushe mana masallaci a ƙarƙashin wannan gwamnati take shari'ar musulunci ko ba ta ɗau mataki ba hatta su kansu kwamitin da gwamnati ta kafa na shari'ar musulunci ba su ɗau matakin komai ba suna kallo 'yan ta'adda da sunan addini sun zo sun rushe masallacin Allah ba su ɗau komai ba to su tabbatar cewa muna nan muna jira mu ga abin da za su yi idan ba su yi wani abu ba to mun tabbatar cewa wannan gwamnatin ƙarya take ba shari'ar musulunci za ta yi ba domin a gwamnatin an rushe masallacin Allah kuma da ba ta ce komai ba kuma sannan an rena sarki wanda shi yake a ban masallacin a yadda yake muka yadda za mu bashi a haka aka keta alfarmar sarkin Kano aka ji aka rushe wannan masallaci gaba daya saboda haka muna nan muna jira mu ga abin da gwamnati za ta yi akan wannan masallaci amma abin da muke tabbatar musu da bangarorin guda biyu cewa wannan masallaci fa sai an gina shi idan gwamnati ta ce ba za ta gina ba ba za ta ɗauki nauyin a gina ba ba za ta hukunta waɗanda suka je suka rushe wannan masallaci ba to muna tabbatar musu akwai ranar da za mu yi gangan ko za mu ce kowa ya ɗauko bulo daga unguwarsu mai suminti ya ɗauko mai kwano ya ɗauko za mu je a lokacin za mu yi foundation a lokacin za mu yi aikin sai mun gina masallacin mun rufa kuma za mu tafi da duk abin da za mu kare kanmu da shi. Tunda gwamnati tana bari mutane suna ɗaukan doka a hannunsu suna zuwa su faru mutane su je su rushe masallaci su rena sarkin Kano dama waɗanda suka rushe masallacin nan su ne fa waɗanda ba wanda ba su ci mutunci a garin nan ba. Sun zagi gwamnan ma sun ci mutuncinsa sun ce in ya ja su cikin gwamnatinsa shi shege ne in sun bi shi su shegu ne sannan kuma sun ce sarkin kanan nan duk abin da yake takama da shi na sarauta sai da suka yi don kawai su masa kishiya sarki yana hawa suna yin hawa sarki yana idinsa daban suna yin idinsa daban sarki yana ganin watansa daban su ma suna ganin watansu daban sarki yana da sarkin cikin gida su ma suna da sarkin cikin gida sarki yana yin rawani su ma suna yin rawani sarki yana ya sa tuta su ma sun sa tuta ma'ana kenan sun datsa sarautar Kano gida biyu to yanzu ga sarki ya tabbatar a ban masallaci su kuma sun zo da tasu dokar su rushe yanzu shi masu sarautar Kano muna kira ga mai martaba sarkin Kano yanzu zai gane makiyansa mutanen da ake ta jamsa a jiki ake sassauta musu wallahi ba mutanen kirki bane mutanen banza ne sarki ya fahimci wannan ga irin wulakancin da suke masa ga irin cin mutuncin da suke masa kuma shi gwamnan Kano ya fahimci wannan waɗanda suke faɗan mummunan magana a kansa irin wannan cin mutunci ya kamata shi ma ya fahimce su da yake nanike musu shi ma yake nasa jan su a jiki shi ma ya kamata ya fahimci wannan sannan su kuma waɗanda aka ɗorawa nauyin cewa su gudanar da shari'ar musulunci a Kano to su kuma su san nauyi ya dawo kansu an rushe masallacin Allah sai mu ga matakin da za su ɗauka don haka yanzu za mu ba da lokaci amma ba za mu faɗa ba don sai mun aika wa kowa a ƙasar nan in ka rushe mana masallaci ɗaya daidai yake duk ka rushe masallacin Allah ga baki ɗaya kuma idan muka bari aka rushe masallaci ɗaya muka shiru to wallahi a hankali za su dinga bin masallacin duk inda ahlus sunna suka gina masallaci suna rushewa kuma wannan masallaci da kuka rushe ba wai kun rushe masallaci ne a majalisun gwammaja ba a'a duk inda ahlus sunna yake a duniya an rushe masa masallaci har intanet sai mun saka wannan cewa an samu wasu da sunan ɗariƙa kuma ta ƙadiriya duk da yake ba za mu ce duka ba ko waɗanda suke cewa ba ruwansu musamman mutanen makwarari suna cewa babu ruwansu nasiriya suke ko me take to za mu baza a intanet cewa gashi nan sun rusa masallacin Allah a state ɗin da ake da coci coci coci coci sama da dubu amma suka je suka rushe masallacin Allah masallacin da ba a nan suke sallah ba ba ƴan gurin bane ƴan gurin kuma karatun da ahlus sunna suke su suke sauraron abin su suke ji duk inda ahlus sunna suke karatu ba wanda zai ce an je an ci kwalarsa an ce zo ya saurari karatun ahlus sunna gamsuwa ce da yarda da aminta da ganewa da irin hujjojin da ake bajewa yasa mutane suke gamsuwa suke zuwa karatun ahlus sunna in wannan ne yake ba ku haushi kuma ku bude karatu ku ainihin wato gaya wa mutane su saurare ku to amma duk sanda kuke daga ashar sai zagi sai cin mutuncin manya sai maganganun ƙarya ku yi wa Allah ƙarya ku yi wa annabinsa ƙarya ku faɗi abin da babu shi ma su wa manyan malamai shari shi yasa waɗanda suke sauraron ku suke gajiya da ku suke guduwa suke guduwa sun gaji mutane tsira suke so ba wasa suke so ba sun san irin fajircin da kuke yi a koye sun sani suna faɗa kuma in kun rike lafifika sun san ku suwaye ko din nan an san iskancin da kuke yi don haka maganar ku ba za ta yi tasiri ba saboda ba daga zuciyar ku take fitowa ba ba daga zuciyar ku magana take fitowa ba an san ku tantirai ne na waɗanda suke a shararai wanda ba sa abin da suke yi ba saboda haka maganganun ku ba su yi tasiri ba unguwa da kuke tabi kuke ta zage zage zagin kanku yake komawa saboda ku kuke tozar cewa kuke lalacewa kuke iskancewa kuma kowa ya san abin da kuke zuwa kira zuwa gare shi na ƙarya ne lokacin expire saye lokacin mutuwar saye lokacin lalacewar saye lokacin gwanjansa tun yanzu ya ɗauka kuna gwanjan abin kuna yawo da shi akan titi kuna neman mai siye Allah wadannan abin da ya lalace ake yawo da shi akan titi ana zanga zanga a kare saboda haka wajibi daga gwamnati da san cewa mu mutane ne masu son zaman lafiya masu haƙuri masu son a ci gaba don mu zaman lafiya taimaka mana yake yi don karantarwarmu ba za ta ci nasara ba sai da zaman lafiya ilmantarwar da muke ba za ta ci nasara ba sai da zaman lafiya da haka muke kira da a samar da zaman lafiya mu ba 'yan tashin hankali ba ne amma an san waɗanda sama da shekara arba'in su suke tada hankali a garin nan su suke tada hankali a garin nan su suke yatsa batsa da sunan addini a garin nan sama da shekara arba'in duk wanda ya rayu a garin nan ya sani saboda haka ba sabon abu bane dan sun fito sun zagi gwamnati sun zagi jama'a mun san kawai abun miya ne da ba a basu ba abun miya ne gwamnatin duk da ta gabata suna zuwa su ƙarya su je su rubuta abu da sunan addini su kai a basu kuɗi su ta ya ita wannan gwamnatin bata fahimci wannan abin da kyau ba da ta gane ma ba ta faɗa da su ba tunda abun miya suke so ta karkashin ƙasa da an ba su abun miya za a huta da su to kun san mun faɗa da mu ahlus sunna wallahi bai da kyau saboda in za mu faɗa tara mu muke yi kuma da gaske muke kuma gaba ɗaya mu curewa muke kaf din mu na duniya gaba ɗaya curewa muke gaba ɗaya yanzu abin nan da ya faru sai mun baza a intanet mun buga a jaridu mun siyi shafi a gidan rediyo na freedom mun faɗi irin ta'addancin da kuka yi na rushe masallacin Allah